الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba daren alhamis sha biyu ga watan safar shekara ta dubu biyu a dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya in ba manta ba sati biyu da wuce mun tsaya darasi na hamsin da hudu za mu tashi darasi na hamsin da biyar shafi na ɗari da sha ɗaya a wannan littafi mai albarka amal yomi wa laila na babban malami muhammad ibn sunni rahmatullahi alaihi inda muke gabatar da wannan karatu a wannan masallaci na ma'asasatu salafiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana za mu tashi babu ma ya kulu idan tabi'a ya hadisi lailan babu da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ji tarar zakara da daddare in ya ji zakara ya yi tara da daddare ba abin da zai قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن عباس المكي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم عن يحيى بن أبي سليمان عن سعد بن أبي إبراهيم بن إبراهيم عن الأعرج ana bi hurairah radiyallahu an shehu malami ibn sunni yace malamin sa abu ya ala tawibul musnad ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa muhammad bin abbas al-makki shi ma ya saurara daga shehin malamin sa abu sa'id shi kuma daga malamin sa maula bani hajim shi kuma ya jiyo daga malamin sa ya ibn abi sulaiman shi ma daga shehin malamin sa sa'ad bin ibrahim shi ma daga malamin sa Arad shi ma ya biyo daga malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi jira da mun Allah tabbata a gare shi yake idza sami'tum nahika himari in kuka jiyo shekar jaki wal ubaha kalbi da wato haushin kare wa sauta diki billahi da tarar da kana da dare fa ta'awwadu billahi min sharri shaytan ku nemi kare a gurin Allah madaukakin sarki daga sharrin shaytan kuma satin da sati biyu da ya wuce ai mun yi magana akan cewa girawa da kara taran da yake ganin mala'iku shine taran da yake yi na dabda asuba amma ka kawo zakara yana yin sha biyun dare karfi ne ma tara ai ma hukacin zakara ne ba gine wannan ba wani mala'iku da ya gani an fahimta da kyau ku wanda yake yi wato daidai lokacin asalati karfe hudu ko hudu da wani abu to wannan ake magana a kai amma wanda yake yi cikin dare to ko shakka babu dan uwan su jaki ne yawwa to shi ne yake gaya mana ne yake ba ta'awudu billahi min sharri shaytan ku nemi tsari a gurin Allah daga sharri shaytan fa inna hum yarawna ma la tarawna domin dabbobi suna ganin abin da ba ku gani hadisi ne mai kyau babun ma ya kulu idza sami anahi kal imaru babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ciwo wato shasheka irin ta dai قال أخبرنا ابن منيع قال حدثنا عمي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسحاق ابن يحيى بن طلحة عن ابن صهيب عن ابي صهيب رضي الله عنه قال شيخ مالمي ابن السني yace malaminsa wato ibnu mani'in ya karanta da shi ma ya ji daga malaminsa babbansa shi ma daga malaminsa asim bin ali shi ma daga shehin malaminsa ishaq ibnu yahya ibn talha da dai ya wannan isnadin ne kai ake da shi saboda wannan ishaq ibn yahya ibn talha din zai harwana na shi amma akwai wata hanya daban da ba isnadi da ba mu ji a isnadi to ji za a ji ya zama sahihun da gairi an gane ko ten din daban ne ten din zari da matsala amma saboda wasu ten din sun zo lafiyayyu duk ta karfafi nasa to shi ne dalili to sai yace an bin sahib daga dan sahibul rumi sahibul rumi asali mutumin Italy ne dan rum ne daga Italy ya zo ya koma Madina ya musulunta saboda haka sai zanto ya zo sirani ya musulunta ya yi musuluncinsa mai kyau kuma Allah ya baki wato iko na ya samu jari ya yi kuɗi ya zama amshashin a caji saboda haka da ƙarshe lokacin da annabi alaihi salatu wasalam abuwan maka lokacin da annabi ya yi in kira koma madina sai ya sa abu jahil suka tare boda ba dubin annabi alaihi salatu wasalam kawai in ka jo za ka wuce sai su yi mata addanci har sai dai mutum zai iya dabara ya yi dabara wani ya ɗauko ya zo da jaki da buhu da lauje ina za ka yi ciyawa zai yi wa baya in ya yi riga ya buwar su kawai da ya wuce shi kenan ya bar matarsa da 'ya'yansa da shagunansa na zinga da kwari da sabon gari gaba ɗaya ya haƙura ya ba annabi alaihi salatu wassalam saboda Allah ya ba da umarnin a migration daga ina Makka zuwa Madina saboda haka daidai wannan lokacin shi sahibu rumi da ya taho ina za ka yi ce annabi zan bi hijira zan yi koma Madina sai aka ce da shi gaskiya ba za ka je ba yace kun fa san baiwar da Allah ya mu ni ma harbi ne na iya harbi na kware yace in na sa kwari na na tsora wato a cikin na haɗa kwari da baka na fara harbin ku zai iya kafin ku kake da zama da yawa illa a cikin ta ce mu nan muke wa ta kai tun mu ba ma kyakin ka ta da ba ai ba dan garin bane ka koma wani garin ka je kawai ta kai ta kai tun mu ka zo garin nan baka da komai ka zo yanzu ka tara kuɗi za ka ɗebi kuɗin kamar da ke wani gari yace in dai dukiya kuke wa wanta da komai ba ku zo mu je nuna muku inda take ya nuna musu inda dukiya ta je ta kyale je ga jiyarsa ya tafi a madina ba shi da ko ba komai a tare da da ya zo madina annabi alaihi salatu wassalam ya kan da yake ce riba almani dukiyar ka ta yi riba ya sahai to da haka da ba wani abu da matansa da ƴaƴansa da komai na da ya hakura ya ta annabi alaihi salatu wassalam to wannan sune ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولا هم ما كان في الأرض مسلم ولولا هم كادت تميل لأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم ولولا هم كانت ظلاما بأهلها ولكن wato walakin humu fiya budurun wa anjumu su ta ba annabi alaihi salatu wassalam to shine ma da yake cewa to shi sahibu rubi dan da ya ruwaya da gari yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan haka al-himaru annabi yake idan jaki yayi da sheka fa ta'awwazu billahi min ash-shaytanir rajim ku ne matsayi a gurin Allah madaukakin sarki da yake san abin jifa hadisi ne mai kyau nau'u da haka wani nau'in daban قال أخبرنا محمد بن أحمد بن المهاجر قال حدثنا محمد بن حسين بن بياني قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن ابي راجع قال حدثنا ابي محمد وعن ابي عبيد الله عن ابي راجع رضي الله عنه قال شيء ما لم يبن السني يجي ما لم ينتبه محمد بن عامر بن المهاجر يا كرم تدي shi kuma ya jiyo daga nasa malamin Muhammad bin Hussein bin Bayani shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ma'mar bin Muhammad bin Ubaydillah ibn Abi Rabi'a shi kuma wannan malamai suna da magana a kansa shi ma isnadi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abu Rabi'a Abu Muhammad shi kuma daga malamin sa mahaifinsa Ubaydillah shi kuma daga Abi Rabi'a radiyallahu anhu قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقيل أقل حمار با يد رأي shedan ya kawo wato jakiyar ke sheka a tayara shedana har sai ya ga shedan wai za ka da zalika idan kuka ga haka fadkurullah azza wa jal ku ambaci Allah mai girma da buwaya wa sallu alayya sannan ku yi mun salati amma kun ga illa da zuwa ce da ibun jiddan yawwa kadan ya rage zama mawdu'i hadisin fabricated wancan da aka faɗa a baya kan kukan jaki an gani ne wani ya ije mu ba sai an tsora da wani abu da bai inganta ba babu ma ya kula idan da kalal hammam babun da zai magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya shiga alhammam amma ba wanda muka saba da shi ba na ban ɗaki wata irin ban ɗakuna ne ake yi a wannan lokacin masu kama da jen an gane jen lai ko yau za ka gani su a zamani tun zamanin annabi Sulaiman kamar yadda zamani haka ake yin ɗaki ɗaki ne sai a yi yi sarakuna suna shiga sai su rika gasa jikinsu ko a sa kafa daga kaga da gurin ta kafa na ruwan sumi da waye kamar dai mata amma ba mata da wani shiga za a guri ne wanda mutum zai dan gasa jikinsa da kafarsa shine amma ba guri ne da mutum zai shiga ya kama ruwa ko ya bayan gida ba irin wannan guraren ne su larabawa a da suna yin su zai yi su akan hanya ba yadda da mutum ya yi tafiya wahala sai wahala zai yi shiga wannan gurin maybe sanyi ya ɗebo ke shiga ya gasa jikinsa wuri ne da za a yi ruwan zafi yana bi ta kasa ya rika shiriri ka ka je kawai gurin zama ne haka ba gurin kwanciya ba mutum zai iya zama ya dan miƙe bayan da ya tura kafarsa cikin wannan abin ruwan ko gurin fefo ɗin da yake tasowa yana taɓa shi sauna ko da haka yake sauna shine sunanta kama kama da wani zuru suke cewa to irin wannan gurin shine alhammam ba wani ɗaki bane sauna an gane to shine yake قال حدثنا ابو القاسم بن منيع قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن عبيد الله عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني yace abul qasim bin mani'i malamin sa ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa al-hakam bin musa shi ma daga malamin sa isma'il bin ayyash shi ma ya ji daga malamin sa ya ibn ubaydillah shi kuma wannan yana da matsala da'ifi ya ya ibn abdullah da'ifi daga malamin sa ubaydillah shi ma shi kuma ya ji daga abu hurairah radiyallahu anhu kana yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni'mal baitu madalla da ɗaki ko gida ya riko da wani musulmin amma an gani wanda musulmi yake shiga da ake kiransa sauna madalla da ɗakin da mutum zai shiga wato wanda yake ko aka tanaje shi a matsayin sauna fa idza da kalahu idan ya shiga wannan gurin sai Allah azza wa jalla aljanna zai roki Allah Allah ya sa shi aljanna wa ta'ala bihi min an-nar kuma ya nemi kai a gurin Allah daga wuta domin guri ne wanda wato ba wai guri ne mai daɗi ba domin an kwatanta shi da karamar furzin an fahimta ba guri ne mai daɗi ba da za a zo kawai larura ce take ta a shiga gurin to sai ce wata azami na na hadisin da inganta ba amma dai kun ji abin da ake hadisi na ƙasa shi ma nau'u na haka kala akbarana abul abbas ibn qutayba kala hadathana salih bin ahmad bin hanbal a cikin ƴaƴan Ahmad bin Hanbal yana da ɗan Salih kaga akwai Abdullahi ji muka buzani wanda shi ya yi rubuce rubuce ba shi ya gaji Imam Ahmad ana ce masa Abu Abdullahi da ba to Abdullahi malami ne daga cikin gaske tun yana karami yayi ya fara rubuce rubuce قال حدثنا ابراهيم بن مهدي قال حدثنا ابو حفص العبار عن اسماعيل ابن عبد الرحمن الاودي عن ابي برده عن ابي موسى رضي الله عنه قال شيخ malami yace malamin sa Abu Abbas bin Qutayba ibn Qutayba ya karanta da shi ma malamin sa Salih bin Ahmad bin Hanbal ya karanta da shi ma jiyo daga malamin sa Ibrahim bin Mahdi shi ma daga malamin sa Abu Hafsin al-Abbas shi kuma daga malamin sa Isma'il bin Abdurrahman al-Audi shi kuma wannan da'ibi ne Abdurrahman eh al-Audi shi kuma daga malaminsa abu gulda ɗan gidan abu motsa lajari shi ne mai wannan hadisin na zahibin rage da abu motsa lajari ya zo rasuwa ya rika suma in ya suma ya farfado sai ce uskuru zahibin rage ku tuno ma'abocin mi ma'abocin wannan gurasa ko biredi sai kuma ya kuma suma in ya barbado ce baba wane ne ba abokin biredin nan waye mai gurasa dan ne da Allah ya sa ya barbado ya tsaya da yake wani bawan Allah ne da yake shekara saba'in a zamanin Bani Isra'il yana bautawa Allah rana ɗaya mace ta zo ta yaudare ya fito daga sauma'arsa da ta yaudare shi saboda haka sai ya bita sai da ya kwana bakwai a ɗakinta daga nan sai hankalin sai ya dawo jikinsa cewa ya yi zabo hankalin sai ya tashi والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم saboda haka haka hankalin sai ya je ka zantuwa to sai yayi wa Allah alwashi ba kanti ba kanti shine da ba kai alƙawarin za ka yi wani abu na ibada saboda haka duk ta ku ɗaya biyu kafin ta ku goma sai ya yi sallah raka a biyu yace bari ya bangaren ma gaba ɗaya dan ya tuba ya koma bai tuba kane to saboda haka sai ya rika yin sallah duk taku goma zai yi sallah raka a to ga yunwa ga dare ga gajiya saboda haka sai ya gaji ba ta mika da yanzu gaba ɗaya ya gaji saboda haka sai ga wani guri dare ya fara kawai sai ya da zango a wani koko a ce nan gurin kuma miskinai ne suke kwana a gurin yana shiga su su goma sha biyu kawai shiga cikin su shi ma ya ya yadda buhun da ya kwanta to akwai wani shi kuma bawan Allah da ya saba da kullum duk ran da ya dawo zai biyo ta gurin miskinan nan ya dawo daga kasuwa ya so musu da gurasa ya ba su daidai su goma sha biyu in zo ya raba yana ba mutane kaga bai san an samu ƙari ba da ya zo yana bayarwa wannan bawan Allah shi da yake ba ko sai zan zo ya samu sai wanda aka samu ba shi kuma ba a ba shi ba bai ba su ya juya zai mutu zai ce ai baka bani bane ne rabawa zai yi takaici fa zai yi jahoci ya ce kwana da kwanaki ina rabawa ba wanda ya taɓa mun mutu ba ba a bayar ba sai sai kai yau sai jahoci ya fice sai ga wancan da ba a bawa ba saboda wato saboda yunwa har yana zubar da hawaye shi ma yunwa yake shi kuma ya gane shi ba ko ne kuma sadaka ce tunda sadaka haka ma an baki sai ya ɗauka sai ya bari sai ya haƙura shi ya ɗauka ya bari da shi ne bayan gari ya waye ko kafin gari ya waye ya gama hutarsa ya zo yana tafiya kafin ya je inda zai je saboda haka kawai sai yi sai ya bari ya mutu saboda yunwa to shi ne da aka zo tashin alkiyama ɗaya daga cikin waɗanda wato ɗaya daga cikin makusantar su ke mafarki cewa an tafi alkiyama an zo an aula aikin wannan bawan Allah da aka ɗauko ibada da yake shekara saba'in sai aka gaba ɗaya wannan zina ta lalata ta da tsawon kwana bakwai ana cewa wuta za a kai shi mai wani mala'ika ya ce an aina da wani aiki guda ɗaya da ba sa ba me aikin nasa aka ce wata gurasa ne ya taɓa ɗauka ya bayar a matsayin bi sabilillahi ya ka ɗau gurasa aka ɗora ana ɗora shi ne ta rinjaye wannan abubuwan Allah ya ce to a kai shi aljanna to shi ne abin da Abu Musa al-Ashari yake so ɗora ƴaƴansa a kai cewa kada ku manta da yin alkhairi duk kankantarsa ya fito musu da wannan abin nan da Abdullahi to shi Abu Burda shi ya kawo wannan ruwaya a cikin Hayyatul Awliya na Abu Nu'aym an gane ko da kuma musannaf na Ibn Abi Shayba duk sun kawo wannan ruwaya kuma ruwaya ce hasana ingantacciya wadda suka kawo to shi ne yake cewa a misali yake kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam awwal man suni aslahul hammamat farko wanda aka fara gina masa wannan guraren da ake kira sauna gurin da ake tsayawa a huta a jiga a dangata jiki wanda aka fara wa wannan sauna din shi ne wannan da kuma gwangwararsa ba fara wuta ba gwangwararsa shi ma wata ce gwangwararsa wani abu ne mai kama da fara wuta a yawanci masu shegun fauda yanzu da irin da ake yi eh shegun fauda da ake yi amfani da ita kawai da cire gaji a hammata yawanci da ita ake yi in ka je kurmi ka tambaya gurin wannan gargajiyar su sai kace mai gongora da za a nuna mai da za ka ganta na nau'in kalwa eh eh an kamar kanwa nau'i ne na kanwa ita ma ta ne da ita eh da abun da ne da ita ba su bozu ne da ke amfani kun ji malam munir ya ce ba su bozu kun ga yadda take cire masu fiba shikin kuma ta yana so ya gani in yaje komi za a nuna mata ita tana nan gwangwara za su ce mata ya kamata mutum ya je ya ganta tana nan in kan ya komi za a gani ana to kun ji ko alai baki ne ce ana kashe bujiya da ita shi za ai za bi ne da ita da gaskiyar gaske da gaskiyar gaske in ka za a jikin ka zai ta kona ka zafi ne da ita sosai to gongora za ba ake kiranta da hausa dan lokacin da malam awar mutala yana biya wani sai nace annorar da malam ai farar wuta ke ne ta ba farar wuta wuce ce gongora ka a bakin sa na fara jin kalmar ke gongora ka to shi ne yake wanda aka fara kirawa wannan banda taunolin da kuma wannan gwangwarasar shi ne Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam annabi Sulaiman shi aka fara yawa wannan eh kalan ba da kalahu yayin da ya shiga to kun ga a dole gurin ya zafi tunda hado gwangwarasa ga ruwan zafi ga gwangwarasa dole yayi wannan tebo din tirarin yana tasowa mutum ai zai koli yayin da ya shiga waje da harahu wa gamau kawai sai ya zabi gurin ga zafi ga damuwa dole mutum ya shiga damuwa kala sai yake awwa min azabillah ya sala muna neman tsari da azabar Allah da yake da gura awwa thumma awwa yace muna neman tsari kuma muna neman tsari kamar mutum ne ya faɗa a wajen ce wayo wayo irin wannan wayo Allah kamar Allah ya kuna awwa muna neman tsari a gurin Allah kafin ranar da za ta zo wato da wato wayo din mutum da wajen da ba za ta yi mara amfani ba to shi ne wannan shi ne aka ce wajada harahu wa gammahu ya sami zabi da damuwa shi ne harahu wa gammahu ga zabi ga damuwa dole ka dafin kai da gurin to shi ma hadisi ne wanda malamai sun yi magana a kansa kamar yadda wato aka faɗa saboda Ismail bin Abdurrahman al-Auji ne nau'in akhar wani nau'in daban قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبي عن شيخ يقال له طارق عن عمرو بن مالك الرواسي رضي الله عنه قال شيخ مالك بن السني yace malamin sa Abu Ya'la Sahibul Musnad ya karanta da shi kuma ya ji daga malamin sa Usman bin Abi Shayba shi kuma daga malamin sa Waqi'u shi kuma daga malamin sa mahaifinsa Waqi'u bin Jarrah shi kuma daga malamin sa wani dattijo da ake jiwa da shi tsari shi kuma daga malamin sa Amr bin Malik Ar-Ruwazi radiyallahu anhu qala yace hadisin Nabi sallallahu alaihi wa sallam na je gura na ba ne da ya zo fa kullu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah inda anni fa yadda da ni fa arada anni salatan yace annabi ya dauke kansa a kaina haka uku fa uku yana cewa ka yadda da ni zai dauke kai ka yadda da ni ya dauke kai ka yadda da ni ya dauke kai kale yace kullu ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah wallahi na rantse da Allah inna inna rabba tabaraka wa ta'ala la yutaradda fa yarda Ubangiji ba ana neman yardar da kuma yarda da mutane. Allah ma ana neman kamar mutum ne yanzu a zo ya ma laifi ke ta cewa ya haƙuri ka zai. To Allah ma ana neman yafiyar da kuma ya yafi irin wannan kalmar. Ita to Allah ma ana neman yardar da bayar da kuma yarda. Farka an ni kai ta da ni. Ali ya ce ba rabi a hannu. Shi mai ruwa ya zai ce to da annabi ya ji na faɗi wannan zai ce to je kana ya ce da kai. to amma shi ba kun ga yadda malamai wato suka faɗa saboda jahala a cikin hadisin akwai jahala suka ce wa mu ba mu ma fi rawi lam yusame shi to saboda jahala da take cikin hadisi ne sahihi babu ma ya kula da mu'tadaru ilayhi min al-jawab babun da yake magana akan abinda wanda aka neman ake neman hanzari a gurinsa na daga amsa an fahimta da kyau ake neman hanzari a gurinsa wato wanda ake neman ya yaje wani abu shine neman hanzari yanzu dai an yi laifi kaza da kaza ya faru muna neman afuwa ko kuma duk abin da ya cancanta a yi ai ya kamata a yi mana domin gaskiya mun yi laifi to shi ne amsar da zai bayar lokacin da aka nema hanzari mutum ya confession da kansa a gabanka wata irin amsa za ka bayar قال أخبرنا أبو محمد بن سعيد قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن المؤمن مؤمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السنية مالك أبو محمد bin sa'id ya karanta da shi kuma ya fi daga malamin sa al-abbas bin muhammad shi kuma daga malamin sa muhammad bin sinan shi ma daga shehin malamin sa abdullahi bin muhammad shi ma daga malamin sa amr bin shu'aib shi kuma daga mahaifinsa shi kuma daga kakansa kamar da muka faɗa cikewa zuwa ga abdullahi bin amr bin al-as قال في قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الركن والمقام النبي ya miƙe wata rana tsakanin rukunin yaman da makamu Ibrahim. Ɗi, tsakanin rukunin Yaman da makamu Ibrahim, dama mun faɗa ita kusurwar Ka'aba hudu ce. Hajar al-Aswad rukunin Yaman ce makamu Ibrahim. Am ce shaniyani. Wayannan bangarorin guda biyu, kusurwa guda biyu shi ne makamu Ibrahim da rukunin Yaman. Sauran biyu kuma shaniyani, su ne masu kallon kyau. Kusurwoyin sauran guda biyu. kuma an sani asali da makamin Ibrahim a cikin Ka'aba ce amanna take a cikin Ka'aba to da zai zanto da Allah ya ce wa taqidu min makamin Ibrahim musalla domin asali abin da yasa take a jiki in ka lena cikin wannan dan gilasin na makamin Ibrahim Allah ka hango tawon kafa ko na annabi Ibrahim ta to ai shi ne inda yake takawa a miƙar bulo ya tsora sai gurin ya bada shata sai aka cire shi yuda abin da yake a daidai kaba domin kana cikin kaba da yake gini da annabi zai aka daina umar ya zo ga cin kotan da ake yi da har ka kaje mutane tun ma lokacin mutane ba wace yawa haka ba sai yake sauke shi daga gurin a matsayi shi ne ka ganshi a nan yanzu amma da cikin kaba yake tsakanin rukunin liman da ajalin asuwar a wannan gurin yake shi ya za aka ɓanɓaro shi daga nan aka mai da hijan sai su kuma suka yi masa gida aka yi masa gila aka rufe duk da haka zaka mutane su je suna takawa suna in aka samu musamman yan Madina su suna da karatu kuma suna al'amru bil ma'ruf za su rika cewa haramun haram in dai malami dan Madina ya gani dan haka zai yi wa shiru amma dan Madina ba ta shiru wajen al'amru bil ma'ruf wannan ayu anil munkar yana gani zai cewa haramun ba wanda yake a jagoran nan saboda wani za ka ce duk abin da ka gani ne kyalli sai ka shafa kuma an tsaya sai mutane su ta tsayawa sun ga wani ya tsaya ai ta tsayawa ana yin abubuwa kisa kullun shawara da muke bayarwa kar ka take ka tafi maka da madina ba kai bita ba kar ka zo wallahi in ba ka za ka yi hajijiya ka dawo kai bita in ba ka za ka biya riwa ka sha kiɗa za ka zo suna to wasu abubuwan kuma za ki da asali ka ɗauka wai bibiri to shi ne yake cewa to sai sai ta daidai wannan tsakanin rukuni rukunin rukunin yaman da kuma makamin ibrahim da ya tsaya a daidai wannan gurin yau ne daidai lokacin da aka yi fatahu makka ne kun san bayan an yi fatahu makka ai annaba ne da ya zo ya yi wata hudu ba mai kyau a nan gurin ya zo yake man da kala dara abi sufiyan wa huwa amin man da kala albaita wa huwa amin ya rika fatan guraren da duk wanda ya shiga nan to ya kubuta to yana tsaye a wannan gurin ya yi magana sai yake cewa sun makala da na yake a amnam ba a ni da laha sai ya kudu batu lahaja ya gode wa Allah wa asna alayhi ba Allah sun makala da na yake ma za ta kolo biya kurancin to kuran jawa ni da garinmu nan garinmu nan aka haife ni iyaye na ɗan maka ne kurukuru kuka kore ni daga garin aikin haji ma zan zo ya haka ana ni da garinmu ba ma haifata yace yau gaji Allah ya bani garin kun kabe shi mun mutane kun yi min kaza an yi kaza an yi kaza ya tuttune muku yace to yau ne za ku ce ya kuta ran kwarai gawa me za ku ce ya kalle su ma za ta kone biya kuraifin domin yau ido ya raina fata an kakkamo har abbas ibn abdul muttalib kofar ta an zo da shi a hannu da an kakkamo manya to ga kanana ba dole su yafa wa kansu ruwa ba saboda haka yake ne za ku ce ka ya kuluna sai suka ce ibnun ai kai dan mu ne wa bulu akai kuma dan dan uwan mu amma duk da haka kuka kore shi dan mu ne kuma wa bulu akai dan dan uwan mu a wajen wayan ma dai da suka ce kuma mun san ba ka raba mugunta da mugunta in an ma ba daidai ba kai ba ka mayarwa a haka قال بيتي اقول كما قال اخي يوسف عليه السلام يجي تو abin da zan faɗa a kan kun ba irin abin da dan uwana annabi Yusuf ya faɗa ba lokacin da suka gama mai gantaka suka kulla maganar dare ka duba baka gani kulla ganar dare yaro karami da kananan shekaru shine malam malam Abdullahi da ta Abdullahi ya kawo Allah ya ji kansa wani wata hira da aka yi da shi a na zo da hirar nan na ji kyau da hirar nan sosai wata hirar da aka yi da ji a afirka tv yake cewa aka tambayi a kan wani mako ne na alkur'ani irin abubuwan da yake ba tasiri alkur'ani aka ce malam wata tura ce ta fi ma tasiri alkur'ani yake tura su yusuf aka tambaye shi dalili yace saboda yace a harkar da'awa yace na sha wahala yace na sha wahala da gaskiyar gaske yace lokacin da na dawo daga madina yace sai na tafi Nijar da na je ina da hawa a Nijar ya faɗi ko ya mai ne yace sai Allah ya sa wa da'awar karbuwa yace sai miyagun malamai iska ta yi gaba musamman a nan lokacin yayin shi ne yake malamai waɗanda ba sa kan turba ɗaya yake yan ɗariku suka fako shi a gaba yake suka rika zuga gwamna yake har sai da aka kai matakin da wata rana gwamna ya fito kuru-kuru ya shiga rediyo yake yaron da mala abdullahi ɗan kaba da'awa a cikin yaman yake saboda dan Abdullahi ba da Abdullahi dan Kabi dan Al-Qaida ne haka ya fada lokacin da ake wannan ko rigimar abun nan sai yace sai ne shi gare ju shi ma da kai yace kuma a BBC haka waka yace shi ma sai shi gare ju yace shi ba da Al-Qaida bane yace kawai ne wayannan malaman suna rigima da shi suka gaya masa wannan kalmar to da yake Allah madaukakin sarki gwani ne sai shugaban kasa lokacin canza wa yake eh to lokacin sa ne ya ji shi ma sai ya fito a media ya zazzaki gwamnan da malama to shi ne magana ta mutu yake to shi sa duk lokacin da ya zo na karanta kissar annabi yusuf sai ga kirbar da aka shiga da wahalhalin da aka jaye shi ma ya ja musamman ya zo irin guraren da ke cewa inna ma asku wa fati wa hujni ila Allah yace ne dan lokacin da idan da yake cika da balla ba ya yi gwagwarmaya daga cikin gaske to kaga annabi Yusuf alaihi salatu wasalam daga yaran da an uwansa ba ɗan uwansa na jini su suka fara salwantar da shi haka je ba shi a rijiya an koma an yi wa mahaifin ƙarya an ce masa ai kaza kaza shi ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah bayan nan Allah bai yi zai mutu ba shi ne abin da dama malamin suke faɗa idan mutum idan Allah ya ɗaga ka wanda yake adawa da kai da baki ciki da shi Allah zai amfani kuma ka hau bayansa ka hau sama haka ka'idar Allah ce in dai wato mutum ya ce ba za ka yi ba kuma Allah ya ce sai ka yi to ta bayansa za ka taka ka wuce ka je inda za ka to kaga da karshe sai da ƴan uwa annabi Yusuf duk wannan tubbun da suke ba ya kare ne ga ruwa ya gida mahaifinta ya ba fitta rai amma da karshe sai da suka koma karkashin sa yana matsayin prime minister suka zo yana zaune akan haraga suka zo a matsayin masu neman taimako yana zaune shi kuma ya gane su saboda haka wasu yarurruka da wasu jam da ya rika amfani da su daga baya suka gane wannan ba dan uwan mu ne sun fada a gabansa suna neman tuba yace duk su tashi sauran da su tashi to sai daga ji abin da ya gaya musu ya ce la ta kiriba alaikum yau ba wani zargi a kanku daga yau kar ku damu yan uwansa ya yabe musu la ta kiriba alaikum yau sai ya ce yakfirullah yakfirullah lakum Allah zai gafarta muku wa huwa arhamur rahimin domin shi shine mai jin kan masu jin kai idan na ji kan ku ni ma Allah zai ji kai da to shi ne annabi yayi ittibaci ya aro wannan kalmar da annabi Yusuf ya kai wa ɗan uwansa sai ya ce ku ma la takriba alaikum yau ba wani zargi da gayo a kan yaghfiru Allah lakum wa huwa arhamur rahimin Allah zai gafarta muku domin shi mai jin kan masu jin kai ne abinda annabi ya gaya wa mutanen makakin duk wannan abin da suke masa ba to wannan shi babu muqadabatu rajul aqahu bi tayyibul kalam babu da yake magana akan mutum yayi wa dan uwansa magana da zance da tsaka قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا شريح بن يونس قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال شيء ما لم يقل السني يجي ما لم انت ابوي على صاحب المسند يا كرم جدي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Shuraih bin Yunus shi kuma daga malaminsa Abu Muawiya shi kuma daga malaminsa Abdurrahman bin Ishaq shi kuma daga malaminsa Nu'man bin Sa'ad shi kuma daga malaminsa Sayyidina Ali radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna fil janna hakika a cikin aljanna guraban akwai wasu ɗakuna da yura buduluha min zuhuriha ana gano cikin su ta waje eh ta waje kana ganin cikin su ɗakuna saboda cin su wa zuhuruha min butuliha idan kana ciki kuma kana gano eh wato cikin ma qala arabiyun sai wani balaraban kauye yana zo ne yake liman hiya ya rasulullah wannan ɗakunan na waye gidan waye wannan ƙani ce hiya liman tsayyabal kalam gida ne na mai daɗaɗa kalma su mai mafaɗan magana mai daɗi to shi ne irin gidansu ne wa ana amal ɗahama kuma gida ne ga wanda ya ciyar da abinci wa afkar salama gida ne ga wanda yake yaɗa sallama wa sallama lillahi billahi wa nasu niyam yayi sallah dan Allah da daddare lokacin da mutane suke bari shi da misalin da muka bayar munafiki baya sallar dare an gane ko to wannan sun ya muke wannan shi ne hadisi ne mai kyau babu muqadabati nasu bi tayyibil kalam babu da yake magana har yau cewa a yi magana da mutane da daddaɗan zai قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا الفضل بن حبيب الحوضي عن شعبة عن محل ابن حليب عن علي بن حاتم رضي الله عنه قال شيخ مالك ابن السني يجي مالك انت ابو خليفه يا كرم جدي shi kuma ya jiyo daga malamin sa fadl bin hadidi al-qawbi shi ma daga malamin sa shu'ba shi kuma daga malamin sa muhillu ibn halif ibn halifa shi kuma daga malamin sa ali bin hatim Ali bin Hatim da shi ne wanda muka ce ya je gaban Annabi da kuros a wuya kafin ya musulunta. Ya zama Annabi yana biya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya musulunta. Radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي النبي يجي اتقوا النار وكياي وجا ولو بشق تمرة الكولا رساجين دبيل فإن لم تجدوا أم كتابه وبكلمة طيبة to ku kiyaye wuta ku tsoraci wuta ko da da kalma da daɗa ne hadisi ne kyakkyawa sahihun babu linil kalami lil abdi babu da yake magana akan kyautata kyautata wa mai auki magana bawon da yake karkashin ka ka kyautata masa kada dan yana yaron gidanka kuma ya zanto kalmomin ka kullum hashi ne ba su tsauri kake gaya ba babu kyautatawa قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا موسى يعني المنقري عن ابن المبارك عن عبيد الله بن الزحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن ابي امامه رضي الله عنه شيء مالك ابن السني yace malamin sa Abu Ya'la sahibul Musnad ya karanta din shi kuma ya biyo daga malamin sa Muhammad bin Abi Bakr al-Muqaddami shi ma daga malamin sa Musa yani al-Minkari al-Minkari yawwa shi kuma ya biyo daga malamin sa ibn mubarak abdullahi ibn mubarak shi kuma daga ubaydullah ibn zahari shi kuma wannan ubaydullah ibn zahari din ko shakka babu da shi da ali ibn yazid dukkan su da ibai eh suna da rauni duk su biyan nan kaga an samu da ibai guda biyu dole zama da ibn jiddan shi kuma daga malamin shi kuma daga malamin sa alqasim shi kuma daga malamin sa abu umama shine wa sudayd bin abdullah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce Allah Allah fi ma malakat aymanuku ku ce yayi Allah shine Allah Allah kamar da ya bada Allah Allah fi ashabi la tattakhiduhum garadan ko ba'di ku ce yayi Allah ku ce yayi Allah akan sahabbai na kar ku rike sahabbai na karam bara kar ku rike sahabbai karam bara waɗanda za a rika zagi kenan ko kaga yanzu na ji cikin kankanin lokaci da za ke gaya mana cewa kamar kamar a unguwar nan an gina makarantar shi'a an gina ta yi an gina ta a unguwar nan kazi nake samun labari an gina ta wanda kun san shekaru a baya mun ce an ta bugawa ba na manta shi wanda yake wato tallan shi'a da zagin sun abubakar da umar mun taɓa wanda bai da shi ne tsawo waye za su sun gina guri a cikin gidansu an gina fili aka yi kafin na ake gaya mana saboda ka ko shakka babu wannan ba karamar fitina ba karamar fitina ba ce domin ba wanda ne ni mun yi debate sosai akan abubakar da umar da hamsa da aisha sosai da sosai duk wanda suke a wannan lokacin sun sani shekara sama da goma sha a wannan lokacin a cewa ba wani koye-koye ba wani koye-koye na zagin sahabbai kurukuru kuma sun gina guri yanzu a cikin unguwar nan to haka annabi yace kar ku rike su karan bara to haka yace Allah Allah bi ma malakat aymanukum ku kiyaye Allah ku kiyaye Allah cikin abin da hannunku ya ribata su a bayi bayin da suke karkashin ka masu aikin ku ku ji tsoron Allah a kansu ajibi ubudu lahum ku cika cikin su ku kotar da cikin su abin nufi ku rika ba su abinci waqtu zuhurahum sannan kuma ku rika bi ku rika ku rika wato tubatar da bayan su abin nufi ku rika ba su tubabi waqtu zuhurahum ku rika ba su tubabi wa alilu lahum alqawla sannan ku rika tausasa musu zance ku tausasa musu zance wannan ne wata rana wani daga cikin magabata tabi'ai ya ga abu zan da gifari ya dau shi da bawansa sahabi ne ma dan uwansa mu kamar mun biya adabul mubrak shekarun baya lokacin da aka tuwo ya ganki kawai sai sai ganki shi da bawan sai ya ya ba da waye wanda yake wanda ne yake ba shi ne babar gidanka bane yake eh saboda ya ga sun yi anko misali kaya ne misali a ce wannan fari ne hulla wannan kuma light blue hulla ina nufin da riga da wando iri daya wannan ma riga da wando amma kuma din wannan fari wannan light blue to da haka tashi za ta fita ta bi unguwa sai abu zan da kibari ya ce wa bawansa saboda kan ma ya ɗauki wanda ya fi na bawa sai ya ce to muraba sai a fararen sai ya ɗau wando sai ya ɗau rigar sai ba bawansa a bulutun kuma sai ya ɗau riga sai ɗauwar da zai ba bawansa maimakon kowa ya yi complete sai suka ɗau haka sai wanda daga cikin abokan sai ya ya ce aba a ya abada ya haka maimakon kai ka ɗauki guda ɗaya musamman ma wanda ya fi can shi kuma ka bashi wancan sai ce baka ji abin da annabi ya faɗa akan akan abin da ya shafi bayi ba ya ce ku kyautata musu yace ba ina jin tsoron kada da je na yi abin da annabi zai tuhume da rana da kiyama shi za ya maka wannan shi ne muke faɗa yanzu ba mutum mai kirki na mai kirkin gaske shi ne wanda in sallah ta zo zai iya ɗinkawa ƴar aikinsa ko ɗan aikinsa yaji alawayi shi ne mai kirki dama magana cewa ya musu anko dukan gida wannan abu ne da baya yi wa dam da wahala ka gani ko kuma yanzu mai aikin ka makarantar da yayanka suke ta islamiyya ba ba ce boko ba ka sa su daya shi ma sai da imani da gaske wasu kuma suna yin wannan ne kawai don ya mai aikin da rika kai yayan makarantar to sai alfarman yayan bara a sa su tare amma an boko ce to kin yi za a yanzu to za mu kai ki public school domin za ki dawo da wurin kafin yaran su dawo daga luka lawai bare kuwa wannan shi ne kuma mun san haka ake yi to su magabata sabai ba haka suke ba muna kallo yadda abu da za ya sa bai wata kai karatu a gida karatun da ya kai matakin da zai ta zama malama da kalli ma ya aure ta sai ta zama hamshakiyar malama ummu da sa'ir kubra malama ce to asali bai wace a gida sai ta zama malama hamshakiya abin nufi ko da baka yi daidai ba zai kai kokari ka kyautata wa wanda yake karkashin kawai shine shine abin da yake ne ko da ba a yi daidai da daidai da 'ya'yanka ba ko shakka babu domin ita ba nauyi ce akan ka ba kai ka haife ta ba to kyautatawa dai a kyautata ko da public school din kaza ka kyauta yayi yayi in mutum zai iya wuce nan ne zai wuce amma dai kada a bar karaji ne domin wanda yake kula da yayanka in jahili ne dole no kai wallahi tallahi wannan jahilcin sai sun kamfara dole za a yi ta yin abubuwan da ba daidai ba wannan shi ne to kaji abin da yake to to ka wani nuna hu mul kaula ku tauta ta musu magana wanda ya gaya min yana karkashin wani na taɓa faɗa muku a karantika daban-daban karkashin wani bawan Allah da ya ba shi ajiyar miliyan hamsin 50 miliyan in dollars yace wallahi malam kudin nan saboda tsabar ya ce in aje na ji man magana farko farko ya ce na aje sai ya tambaye ni kar na kare man magana yace wallahi malam sai dai man da kudin nan da karshe har sai da zan tafi yace wani sai ma wallahi yace kin fada da ke zai saboda tsoron karba wani ya digo kiwa sai kin fada su in kwanta akai na tsora guda da yake kira kin fada sa akai ya kunciyarsa sai da suka dade yace wata rana sai ya gaji lafiyar kuɗi yace duk fi shekaru a nan da shekara biyu uku yace wallahi sun daɗe yace wata rana dai ya ce alaji kai ajiye kafa a hannuna yace ta me ke je ka koyo kaba wai ya manta saboda haka ya karɓe wannan kuɗin sai na ce to nawa ya baka wannan ban yi da shi muke magana yace na rantsewa da Allah ko dubu ɗaya bai ban ba shi abin da ya dama yake tambaya a lokacin saboda na yi magana a kan a wani karatu ne magana a kan zaka sai yake yanzu wannan kuɗin da zaka a kansu na ce akwai mana duk wannan shekarun da suka yi ba a biya ba sai an bayar ba na mantawa sai da auren su ya zo yau dole haka ta yi mana ce sai da auren su ya zo amma an ya so shi to garin yaya kuka yi mana abin nan ku daina barin ta a Nepal a rika barin ta a Zola kawai domin da ta ta an dauke su ta dora gaskiya sai da aka kai matakin da sai za ka yi matakin da aurensa da ya zo ni na san lokacin da aka yi aurensa wallahi gidan haya da zai kama na dubu ɗari da hamsin sai dai wannan dalilin ya sa aka rika da auren kaga wannan ba su taimaki ba taimaki wanda yake mai rubon amana ba yawwa idan isa Allah ya ce wanda suke alhani ne da alaiha wanda suke ne kula da zakka duk kuɗin mutum aka ce a baki ne a baki a baki zakka domin kada ya rika kallon haƙƙin wasu wayan abubuwan suna da muhimmanci gaskiya ko da yaushe mu rika lura da su mu rika kuma hanga lokacin da mutum ya zo yana da aikinka to ya zanto haƙƙinsa yana fita idan haƙƙinsa yana fita baya yin abin da ya kamata kuma daga nan kawai sai ka kallame shi eh domin su ma da shi a ƙarƙashin kuma suna da wani kyaki yanzu nan ya zo ba ka shekara ashirin kana wahala ya zo yanzu kuma so yake wai duk abin da kake yi ku yi daidai ba zai yi ba kuma lokacin da yake zuwa ya biyo baki wannan kayan business din baka san yadda yake biya ba duk baka sani ba irin wannan matakan kowa in ka ɗauko a kowane ɓangare kowa za ka gaba nasa illa kowa da irin tata kawai abin da ake so kai ne ka sauke naka haƙƙi idan wani ya zalunce ka kuma shi da Allah za ka ga yadda yake komawa da ƙarshen rayuwarsa to wannan shi ne a dunkule amma ya aka yi wa tola ba wonin kawai ka mutu na yi mamaki to wannan shi ne lokaci ya yi ko to ina ga za mu tsaya a nan dama lokacin ya riga ya yi tun da abubuwan da muka faɗa daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu larinsa wanda muka kuskure Allah ya yafe mana muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da kofin sa maɗaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon guje mata mutane ma da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya ko da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da kofin sa maɗaukaka wanda suka sa aure a gaba wanda aure ya sauko a gaba Allah ka shiga lamarin su masu jarabawa da sana'a da aiki Allah ka tallafa mu ƴaƴanmu da ƴan uwanmu Allah ka shirya mana Allah ka dora ta hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon ka madaukaka Allah ka ba mu damuna mai albarka muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon ka madaukaka duk abin da muke jin tsoro Allah ka iya mana kasar mu Allah ka zaunar da ita lafiya shugabannin mu Allah ka shirya mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon da madaukaka Allah ka da rufa mana asiri duniya da lahira اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai ɗaya daga cikin yan uwa injiniya insha Allah kamar yadda muka yi magana last week yan uwa mata ya ce insha Allah nan da wani dan lokaci kadan za a samar da abin da za su rika kallon karatun live daga ciki to muna yi masa addu'a Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya yawaita mana irin su muna roƙon Allah da sunayen da jawawa da gobin da wadauka Allah ya yalwata arzikin su ya sa a gama da duniya lafiya subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta Amin ya Allah.